بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 20 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 daidai da 19 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasar na 63 cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar fassara nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman waɗanda ke da alaka da ahadisus sifat ibn taymiya yana ta yi mana darussa akan mas'alar wato kida a cikin masallaci mai sheda kaɗe-kaɗe addini abubuwan da sufaye suka shahara da shi tun wancan zamunna na ibn taymiya har zuwa yanzu wannan fashin baki da yake yi yana ɗauko maganganu ne daga littafin ar-risalatul ushiriya ta abul qasim al-ushiri a inda yake bayyana malaha wa ma alaiha za mu tashi inda yake cewa fallazi yu'azzimu al-mukhannafina min ar-rijali wa yaj'alu lahum min ar-riyasati wal amri 'ala al-amri al-muhram ma yaj'alu huwa ahaqqu bi la'nati llahi wa ghadabihi min ulaika فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح yace fallazi yu'azzimul mukhannathina wanda yake girmama 'yan daudu masu shigar mata masu kwaikwayon mata minar rijali wanda asalin su mazaje ne wayaj'alu lahum minar riyasati wal amri alal amri al muhram ma yaj'al kuma ya dinga sanya musu abin da ya sanya musu ya dinga basu girman da ya basu da shugabanci da muƙani wanda yake hakan haramun ne huwa ahaqqu bi la'anati llahi wa ghadabihi min ulaika to wannan yafi cancantin tsinuwa Allah da fushin Allah fiye da wanda suka sanya mace a shugabanci fa inna ghina al-ima'i domin a fiye da waɗanda suke wato sauraron mata suna musu kiɗa da rawa a gidajensu ko waɗanda suke da bayi 'yan mata da suke jin daɗi da su ya ce fa inna gina al'ima'i domin kiɗa mace baiwa ta dinga yi ma mai gidanta kiɗa ko tana kaɗa mushi abin jin kiɗa wani simta ibihinna kuma ya ji daɗi shi mai gidanta wanda take ƙarƙashin ikonsa ya ji daɗi da ita min jinsil mubah wannan asalin shahalas ne wa ma zalal ima'u wa ghairuhunna mata ‘yan mata bayi ba su gushe ba da su da wasunsu minan nisa'i wasunsu daga cikin mataye yuganni na ala'adin nabi sallallahu alaihi sallama wa ashabihi fil afrah suna rera waƙa tun manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana raye da kuma zamanin sahabbansa fil afrahi a lokutan da ake yin wasu abubuwa na farin ciki kamar murnar biki ko murnar ɗaura aure ko murnar cin nasara a wani yaƙi ko makamancin haka kal ursi kaman bikin aure wa qudumil ga'ibi da lokacin dawowar wani wanda ya tafiya wa nahwu zalika ko makamancin wannan idan mutum ya tafiya ya dawo ko wanda aka sace shi daga baya aka ganshi ko wanda ake tsamanin ya bata daga baya aka ganshi ko wanda suka je a wato jihadi suka tafi fuskanta abokan gaba daga baya aka suka dawo duk waɗannan yana daga cikin qudumul ga'ib بخلاف من يستمعون الجناء من المردان والنساء الأجنبيات وتسابان abin wannan abin da yake faruwa na halas wanda bayi ne ƴan mata suke yin suke rera waka a gaba ga waɗanda suka halasta gare su daga cikin iyayen gidansu da sauran mutanen gidan da sauran iyalan gidan kaga ya bambanta da waɗanda suke suna bi khilafi man yastami'una al-ghina'a saɓanin waɗanda suke sauraron wannan rera waƙa minal murdani daga shagirai wato ‘yan daudin nan masu ba su da gemu wan nisa'i da mataye al'ajnabiyati wanda suke ba muharramansu ba magifantansu wa yajtami'una ma'ahum alal fawahish kuma su dinga tarayya da waɗannan ƴan daudu da mata ajnabai suna tarayya da su a wajen yin alfasha fa inna ma yakunu zalika min a'azzamil muharramat wannan babu shakka sai dai a ce ya kasance daga cikin manyan abubuwa wanda suka haramta bai yiwa a ce wai wannan abun abun falala ne ko addini fa kaifa idza ju'ila zalika fil ibadat mujarradin yin wancan abin tarayya da mata wanda suke ba muharramai ba da 'yan daudu a tare a wuri guda ai ta kida ana rawa kuma har wata kila ma ya kai ga an yi wata alfasha shi kadai wannan babban zunubi ne to ina kuma ga idan aka ce an mai da shi ya zama wani sashi ko wani nau'i na ibada wa qad katabna fi ghairi hadha al-mawdi mimma yata'allaqu bi dhalika ma la yahtamilu hadha al-mawdi ibn timiya yace mun yi magana akan wannan a wasu wurare waɗanda ba sai an kawo anan ba al-wajhu sadis fuska ta shida wanda ke nuni zuwa ga cewa a kuskure ne ba daidai bane a ɗauki kiɗa a kai masallaci kuma a ce addini ne yace anna raf'al aswati fi dhikri al-mashru'i la yajuz zikiri ma wanda Allah ya shar'anta ayi shi ana daga murya bai halasta ba illa haythu ja'at bihi sunnah sai inda sunna ta zo da cewa a daga murya din kal adhan wat talbiya wa ghairi dhalik wa nahu dhalika kaman kiran sallah da talbiya wanda ake a lokacin aikin haji da kuma makamancin wannan amma sauran azkar na yau da kullum tun daga na kwanciya bacci da farkawa sanya sutura na cin abinci na shiga ban daki na fitowa daga gida na cire sutura wanda ake yi idan an yi salloli na farilla da sauran ire-iren azkaru waɗanda ake yi a dare da rana babu wanda za a ce wai in ka tashin shi ka dinga ɗaga murya a dinga jin me kake yi sai inda shari'a ta zo da hukuncin ɗaga murya ɗin kamar misalin da ya ambata na talbiya ko kuma kiran sallah kaga talbiya da kiran sallah su ma azkar ne amma su shari'a ta zo da ayi su da daga murya fa sunnatu lidh-dhakirina wad-da'ina alla yarfa'u aswatuhum raf'an shadidan abin da yake sunna ga mai zikiri da mai roƙon Allah shine kar ya daga muryar shi dagawa mai tsanani kama sabata fi sahihi an abi Musa annahu qala kamar yadda yazo a cikin sahihu abin nan as-sahih na na ainihin Imam Muslim kenan na'am yazo a cikin Bukhari ma daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mun zo mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama a a fa kunna idza alauna ala sharafin kabbarna fartafa'at aswatuna suna tafiya akan hanya yace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka kasance idza idan muka taho idza idza alauna ala sharafin idan muka kawo kan wani tudu idan muka zo kan wani hawa kabbarna sai mu ce Allahu akbar fartafa'at aswatuna sai mu daga murya da ƙarfi faqala sai annabi alaihi salatu wassalam yace ya ayyuhan nasur bu'u ala irbi'u ala anfusikum ya ku mutane ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira din ba kurma bane ba kuma wanda yake nesa ba innama tad'una sami'an qariba kuna jin kuna kiran wanda yake mai ji ne kuma yake nan kusa innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati Allah da kuke kira ya fi ɗayanku kusanci da ɗayan wato mutumin da ke kiran Allah Allah ya fi mutumin kusanci da da wuyan abin hawan mutumin wannan lafazin alimamu abu dawuda ne da isnadi wanda yake ala shartin muslim kuma kamar yadda na ambata su ma bukhari da muslim ɗin sun fitar da shi amma babu wannan lafazin cewa innal ladina tad'una bainakum wa baina anaqikum dinnan aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatihi babu wannan lafazin a lafazin Bukhari da Muslim to a shahid game da wannan hadisi shine kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su daga murya wajen yin zikiri da da nuna musu illar cewa ai Allah ba manisanci bane ba kuma wanda yake baya ji bane a mai ji ne kuma makusanci gare ku da haka babu bukatar wannan daga murya din sai ce wa kad qala ta'ala kuma Allah ya ce ud'u rabbukum rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin ud'u rabbakum ku kirayi ubangijinku tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufya khufya ai tazallulan tazallulan wastikana kuna masu ainihin rankwafuwa da natsuwa a gaban Allah ibn abbas shi yake cewa khufyatan ma'ana sirran a boye ko kuma kamar suka fasara bi khushu'in wa yaqin khufya bi khushu'in cikin natsuwa wa yaqinin da kuma gasgata Allah dukkanin qurra'u suna karanta shi da khufya khufya in banda shu'uba da shi da abubakar suna suke karantawa da khifya khifyatan da kasra innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu wuce makadi da rawa masu zakewa ma'ana daga cikin zakewa a wajen yin addu'a ka dinga daga murya fiye da ainihin yadda ake so kamar da Allah yake cewa la tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina zalika sabila kar ka dinga bayyana addu'arka kar kuma ka boye ta gabaki daya ka shiga tsaka tsaki a tsakanin bayyanawa da yawa da kuma ɓoyewa da yawa waƙala an zakariya kuma Allah ya ba da labari game da annabi zakariya alaihi salam da Allah ya ce izna da rabbahu nida'an khafiya ka ba su labarin annabi zakariya izna da rabbahu yayin da yake yayi ubangijinsa ya kirayi ubangijinsa nida'an khafiyan kira wanda yake a cikin natsuwa a ɓoye cikin sirri da yaƙini واذكر ربك وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية هو خفية كما يدى مكجا وانشانكم واذكر ربك في نفسك كأنبت أبنجزنك أتكن زوتيك تضرعا كنا ميك أنكندكي وخفية كنا مي نسوى أتكن سري ودون الجهر من القول da kuma ƙasa da abin da yake bayyana zance ne shi bil guduwi da sassafe wal asali da kuma yammaci wala takun min al ghafilina kar ka zama daga cikin wanda suka gafala wanda ba sa damuwa da ambaton Allah ya zama koyaushe kana ambaton Allah subhanahu wataala ubangijinka wa khifatan na'am wa khifa kana mai jin tsoron sa ko na'am wancan shine mai khufiya wannan khifa ai wa khawfan min Allah kamar kuma da Allah yake cewa qul man yunajjikum fi dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirina kaga nan ma khufya qul man yunajjikum kace musu wane ne zai iya tsirtar da ku fi dhulumatil barri wal bahri a cikin duhu albar ƙasa walbahari da kuma kogi ta da'una hu tadarru'an wa khufiya kuna masu kiran shi tadarru'an kuna masu kankan da kai wa khufiya da natsuwa da sirrantawa la in anjana kuna cewa in dai ya tseratar da mu la in anjana min hadhihi la kunna min ash-shakirin haka can da aka ce ud'u oke shi da makanta ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya da ire-iren su waɗanda suke nuni zuwa ga cewa annabawa da salihan bayi suna roƙon Allah ne a sarrance a natse cikin mutuntawa da girmamawa ba tare da sun ɗaga murya ko sun yi kwarototo ba wa fi hadha min al-athari an salafil ummati wa immatiha ma laysa hadha mawdi'u ibn timiya yace an samu wato athar burbushi ko maganganu ko ayyuka daga malaman magabata cikin sahabbai da tabi'ai da limaman wannan al'umma abinda ba zai yi a faɗin shi anan ba akwai shi da yawa idan ka duba tafsirai na waɗannan ayoyi da maganganun da malamai suka yi a kansu da irin fassara da suka musu tun daga irin yadda suke fassara ga yadda ya kamata a yi da kuma aikace yadda aka samu su ɗin suna yi kama qala al-hasan al-basri kamar yadda aka samu daga al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri rahimahullah da yake cewa raf'u sauti bid'a bid'a bid'a daga murya da addu'a mutum yazo yin addu'a ya dinga daga muryarsa to wannan bid'a ne wa kadhalika nassa alaihi ahmad ibn hanbal wa ghayruhu haka kuma ahmad ibn hanbal shi ma ya faɗa ƙarar cewa bid'a ne wa qala qais ibn abbad wa huwa min kibar at-tabi'ina min ashabi ali alaihi salam rawa anhu al-hasan al-basri قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال wannan malami mai suna Qais ibn Abbad rahimahullah wanda ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai yana daga cikin ɗaliban al-Khalifatu Rashid Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda kuma Al-Hasan al-Basri ɗalibi yake ga wannan malami yace qala wannan malami yace kanu yastahibbuna khabda as-sauti inda zikiri wa inda jana'izi wa inda kitab su salaf malaman farko sahabbai da tabi'ai sun kasance suna so a dinga yin ƙasa da murya a inda zikiri a wurin ambatan Allah kada a dinga ɗagawa ana kwarototo wa inda jana'izi da kuma wurin wato al'amarin yi magawa sutura tun daga kan wajen wanka da sallah da rufewa da sauran abin da ke da alaƙa da haka wa indal qital haka nan kuma a wajen yaki wajen jihadi malam yace wa hadhihi al mawatin thalathatu tatlubu an nufusu fiha al haraka al shadida wa raf'u sawt wadannan wuraren a dabi'ance wato wurin ambaton Allah da wurin jana'iza da wurin yaki wani wuri ne wanda ɗabi'ar rayuwar mutane takan hukunta za su zo su dinga za su so su dinga daga murya suna masu ainihin daga sautin su suna motsawa inda zikiri wa du'a a wajen ambatan Allah da wajen addu'a lima fihi min alhalawati wa muhabbati zikrillahi wa du'a'i saboda abin da ke cikin shi na dadi da da kaunar ambaton Allah da addu'ar da ake yi yadda kaga misali a bisa ɗabi'ar mutane sanda suke ambaton Allah to suna jin wani zaka ji kana jin wani daɗi to wannan sai ya sa ka ji kamar kana so ka ƙara ɗaga murya ko ka taka rawa ko ka motsa jikinka musamman ga wanda bai samu watan a saiti ta wajen cewa ya salaf suke ba wanda kawai zai yi ne a tunanin abin da yake ganin ya kamata to sai kuma yanayin irin na kirista shi bai sani ba domin kirista su ne suke ganin cewa idan za a roƙi Allah sai an yi rawa an yi kiɗa hakan yana nuna ana farin ciki da gana wadda ake da Allah in ma da za su ga wani a lokacin da ake wannan kiɗa da rawa a coci shi ya ƙi tashi ko ya ƙi rawa za su mashi zargi ne akan cewa yana fushi da Allah a ganin su wannan wata hanyar nuna farin ciki ne da kusanci ga Allah subhanahu wataala to kaga a kirista nasu daban ne wannan to musulmi wanda bai samu tarbiyyar sanin yadda a sunna ta karantar da ya kamata a zikiri ba a ɗabi'ance shi ma zai iya jin wannan tunanin cewa wannan wani yanayi ne da ya kamata a harraka a motsa har ma ta kai ga a ce to bari a sa ganga bari a tashi a taka rawa da makamancinsu wuri na farko kenan inda zikiri wa du'a wuri na biyu wa inda jana'izi wurin janaza wurin suturta gawa bil huzni wal buka zuciya za ta raya wa mutum ya kamata ya kuka saboda damuwa da bakin cikin mutuwa da rabuwa da masoyi da makamantansu wa inda alqitali bil ghadabi wal hamiyya a wajen jihadi kuma a wajen fada na jihadi bil ghadabi saboda fushi wal hamiyya da kishi wanda yake tasowa kishin daula kishin musulunci kishin ainihin addini kishin jihadi kaga haka waɗannan wurare suke ta fuskar jana'iza shi ma zaka ga al'ummomin da ba musulmi ba suna ƙoƙarin su dinga sirka jana'iza su da waɗannan abubuwa da wasu kaɗe-kaɗe ko iface-iface waɗanda suke hukunta cewa ana amfani da wannan hanya wajen bayyana baƙin ciki suna so su gamsar da duk wanda ya gani cewa suna cikin damuwa da baƙin ciki da aka sai su sirka shi da kiɗa mai wanda yake wanda yake yake portraying yake bayyana bakin ciki da kuma kuka wanda yake alamta bakin ciki haka a wajen jihadi ma a wajen fada a wajen yaki sojoji sukan yi ainihin wato amfani da kayan kaɗe-kaɗe da kayan ɗaga murya da kuma kayan suna amfani da muryoyinsu wajen ƙara wa junansu ƙaimi wajen sa wa junansu tsima da karsashi to duk irin wannan sai an duba yaya shi musulunci ya ce a gudanar da irin wannan yanayi shi ne abin da zai bayyana mana anan wa madarratuhu malam ya ce wa madarratuhu akbaru min manfa'ati waɗannan ihu da za a yi ko dai a wurin bautar Allah wajen zikiri da addu'a ko a wajen abinnan jana'iza ko a wajen faɗa da yaƙi ya ce to abin da ke cikinsu na cutarwa yana gaba da abin da ke cikinsu na amfani bal kad ya kunu dararan mahba yana iya kasancewa masu tsoron cutarwa ne babu wani amfani ko ɗan hikin nan a cikinsa wayin kanatin nufus nafsu tatlubu duk da yake fa rai yana so rai yana buƙatan wannan abun a wannan wajen kama fi halil masa'ib kama yadda ake ki a wajen musiba wajen mutuwa to rayukan mutane suna son su ihu su huce suna son su kuka dan tunanin cewa wannan kukan zai sa su ji saukin musibar kuma zai gazgata ma duk wanda ya gansu suna yi cewa suna kauna wannan mamacin zaka ɗabi'ar mutum tana so ta ga yayi kuka ta ga ya shiga damuwa yayi ihu a sa'ad da ya haɗu da wata fitina kamar musibar mutuwa saboda yana ganin wannan wata hanya ce ta wato ilaji ne wani waraka zai samu ga ainihin wannan musiba wani haza قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi sa manzon Allah yake faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya ba shi daga cikin mu kamar yadda al-Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da al-Imam An-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da Ibn Majah dukkanin su daga sahabi Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace laysa minna man latama al-khududa ba ruwan mu da mutumin da yake marin kumatinsa wa shaqqa al-juyuba ba ruwanmu da mutumin da yake tsaga ko yake abin nan ya ga wuyan rigarsa wada abi da'awar jahiliya ba ruwanmu da mutumin da yake kururuwa irin ta maguzawa nan an ambaci latsamal hudud ya maru kumatu ba wai dan a nuni zuwa ga cewa in ba kumatinsa ya mara ba to ba komai a an yi amfani da abin da yake shine dabi'a sananniya abin da yake shine mafhumul laqab in an ce mari to inda ake mari aslan da zana an ce an maruwa ne to abin da za a fara tani shine kumatu kumatu shine mahallin mari to amma koda a kafada ya duki kanshi ko a ciki garin bakin ciki yana jin takeici dan dai da suke din sai mutun ya dinga marin fuskar shi duka guda biyu da hannayen shi guda biyu yana marin kanshi yana iyo to koda kafadar shi yake mari ba fuska ba ba kumatun ba koda ko ina yake mari to wannan mafhum ne na laqab anan haka shaqqal juyuba yan tsaga wuyan riga al'adar da suke mutum zai kama wuyan rigarsa inda wuyan shi ke likowa sai kama sai ya ga gaba daya dan ta nan ne mafarin ya ga kaya da ba wai sai in wuya kadai ya gaba in ma tuna ya ga ko aljihu shi ma aljihu ma jaibu ne da mafitar hannu da mafitar aljihu da mafitar wuya dukan su jaibu ne a wurin larabawa da haka an hana mutum ya haka da nufin nuna musiba saboda abin da ke ciki na fajirci da ainihin wato almubazzaranci wada'a bi da'awar jahiliya babu ruwanmu da wanda yake ihu irin na maguzawa yana cewa ya shiga uku ya lalace katanga ta karye shi kenan kaza kaza kaza kaza irin abin da suke faɗa a jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu ruwanmu da mai yin wannan وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baran-baran wannan kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa yayi baran-baran min as-saliqa daga mace wadda take ihu a wurin mutuwa nan ma an kawo da lafazin mace domin su ne suka shahara da wannan wannan bai nufin in namiji ne yayi babu komai ko namiji ne ko mace wanda za a yi mutuwa ya ta kururu ta ihu to wannan babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya yi bara'a da shi wal haliqa da wadda take aske gashin kanta saboda an yi mata mutuwa washaqa da wanda take yayya ga zaninta ko riganta ko hijabinta kamar yadda muka ambata game da na farkon su ma wannan ba wai in namiji ne yayi babu kome ba a duk wanda yayi ya shiga cikin wannan narkon baran-baran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da shi al'amarin ba mai sauki bane a ce manzon Allah ya ce ba ruwan shi da kai ko da anan a duniya ne a ce wani wanda ake ganin shi babba ko ya isa a kanka ya ce ba ruwan shi da kai ya za ka kasance kaga za ka shiga cikin imuwa da fitina to balantana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi Allah ya aiko gare ka gare ni da dukkanin sauran bayi babu shakka wajibi ne mutum ya kiyaye wannan kukan mutuwa yana daga cikin ɗabi'un maguzawa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umman nan ba za su daina yi ba kuma ya daga cikin abin da ke iya jawo mamacin da kake so ka gwada mishi kauna ka nuna kana son shi ta fuskar wato yin wannan kuka wannan kukan na iya zama sanadiyar a ƙara mai azaba a kabari ya tabbata cewa ana yi ma mamaci azaba bi bukai ahli alayhi da kukan da ɗan uwansa suke masa ya zo a cikin ingantaccen riwaya da ke cikin bukhari wani daga cikin sahabbai yayi doguwar suma da ya farka ya fara cewa waye da waye suka dinga mini kuka aka ce da wance ce da wance ce to ba ruwana da ku Allah ya tsakani na da ku saboda yace a cikin wannan suman duk sanda suka kwarma ihu sai kuma laiku su ƙara matse shi ci kaji abin da ake yi ko sai a ƙara matse shi ya sha wahala su ma kawai kenan to ina kuma ga wanda ya riga ya mutu ne ha'iyan da haka bayi da wani alfanu bayi da wani ainihin wato maslaha abin da ya kamata shine ai ta mishi addu'a shine zai masa amfani idan kuma labudda musamman ga mata da yara da waɗanda suke da raunin zuciya ko tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu laifi wannan idan mutum yayi hawaye ko yayi shashshekan kuka ko alamar damuwa ta bayyana a fuskar shi wannan babu komai dabi'a ce wallahu ta'ala ala malam yace wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحمه أتكلم رواية إلى يوم ودك يتكلم بخاري da muslim daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yu'akhidhu ala dam'il ayn lalle Allah baya kama mutane akan hawayen da idansu ya zubar wala ala hudnil qalbi Allah baya kama mutane da jin damuwa da suka yi a zuciyarsu walakin yu'akhidhu ala hadha amma yana kama mutane da wannan wa ashara ila lisani sai nuni zuwa ga harshen sa ce au yarhamu ko kuma Allah ya ji tausayi ya yafi wato wannan hadisi yana da kissa shine kissan rasuwan sa'adu dan ubada radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da sahabbai yaje zai zai duba shi bai da lafiya kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito da ya shiga sai taran mata suna ta kuka ana ta hawaye har sai yake cewa ko ya cika ne aka ce a bai cika ba dai amma dai ga rai nan dai a gargara da ya shiga ya duba shi shine fito yake musu wannan bayani yake cewa ido da yake hawaye wannan Allah bai kama mutane ne hawayen ido domin wannan wani abu ne wanda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hawaye da aka yi rasuwa lokacin da ma kafin ma ayi rasuwa lokacin da Umaima jikarsa bata da lafiya kuma ma bata ma rasu a wannan rashin lafiyan ba amma ya tausaya ma halin da take ciki yar karamar yarinya da zafin zazzabi da zafin mashashara sai aka ga yana hawaye ha Abdurrahman dan Auf yake ce mishi ya kake kuma yin abin da ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan tausayi ne idan da bai da tausayi bai iya yin wannan da aka babu laifi dan mutum yayi ainihin wato kuka na hawaye sannan wanda kuma ya ji bakin ciki a cikin zuciya to jin bakin cikin nan saboda an mishi rasuwa ko an mishi mutuwa ko wani kusa da shi ya rasu wannan bai nuna ya gaza wajen tauhidinsa bai nuna yana jin haushin abin da Allah ya masa ko ya ƙi yin tawakkali bai nuna haka domin shi ma wannan ɗabi'a ce kamar yadda manzala ke cewa al'ainu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna rabbana yace al'ainu tadma'u ido yana yin hawaye wal qalbu yahzanu sannan kuma zuciya tana jin damuwa amma duk da haka wala naqulu ba za mu faɗi komai ba illa ma yudi rabbana sai abin da zai yarda Allah ubangijin to kaga harshe wajen alqaul din shi ne yake so ka kiyaye kar ka je ka faɗi abin da zai ja maka matsala zaka iya faɗan magana da ta zama shu'umci ne gare ka in ka faɗi wata mummunar magana ta dawo maka da shu'umci ko kuma mala'iku su dinga cewa amin amin a sanda kake tsinewa kanka ko kike tsinewa kanki kike cewa bala'i ya sauka mala'iku su dinga cewa amin sai kuma ya tabbata daka Allah yana iya kama mutum ne da abin da ya faɗa da bakinsa sai annabi kuma ya ce auyar hamu ko kuma idan Allah ya so in sha'a lam yunfidhil wa'ida shine ma'anan auyar hamu ko kuma duk da kayi din ka faɗi muguwar magana idan Allah ya so kuma a cikin rahamarsa da faɗin tausayinsa kuma sai ya kau da kai ya kama mutum da wannan laifin maganar da ya faɗa ɗin. Wa sannan a wata riwaya manzan Allah sai sunan yake cewa innan na'ihata idza lam tatub fa innaha talbasu talbisu yawmal qiyamati dir'an min jarabin wa sirbalan min qatran lalle innan na'ihata lalle wata take yin kuka idan an yi mutuwa take yin ihu idan an yi rasuwa idza lam tatub idan bata tuba ba fa inna talbisu yawmal qiyamati dir'an rana alkiyama za a sanya mata sulke irin riga din nan ta mayaka min jarbin wanda yake dauke da kazzuwa wanda take dauke da ainihin cuta ta kazzuwa ta gidan wuta wasirbalan da wando min qatran wanda ya dauke dauke da narkakkiyar dalma za ta dinga kona ta wannan yana daga cikin azaba da za a yi ma mutumin da ke yin kuka yana ihu idan an yi mutuwa nan ma ko da haka mace annaiha an ambata ne litaglib litaglib cewa mata su aka sani da irin wannan rashin tawakkali da kuka wannan hadisi Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Muslim wanda shine na isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un min arba'un fi ummati min umurin jahiliya akwai abubuwa guda hudu da al'umma za su dinga yi na al'amuran jahiliya ya bayyana ɗaya daga cikin su wannan da kuma al-fakhr fil ansab da at-ta'n fil ansab da kuma wannan din sai kuma lissafi da taurari dukkanin su ayyuka ne na maguzawa waɗanda aka hana dan haka ba daidai bane jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ga cikin Abu Dawuda yana ma cikin bukhari cewa mata in za su shiga musulunci a lokacin sai ya ƙara musu da cewa bayan abin da Allah ya faɗa idza ja'aka almu'minatu yubayyinuka zuwa ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara musu da cewa idan an musulunta kuma ba a yin kukan mutuwa sai sun yadda da wannan sannan yake karɓar musuluncin su amma aka ce matan da suka yi cika wannan alƙawarin ba su da yawa ɗan kaɗan ne a wata riwaya an lissafa mutum hudu ko biyar wanda suka iya cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da suka yi mishi cewa ba za su yi kukan mutuwa ba duk sauran sun gasgata cewa Allah ya shirka billahi shi'a wala yasrukna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna kaza duka waɗannan sun gasgata sun aiki sun kuma yi comply amma kuka mutuwa sai ya gagara sai ana yin mutuwa kawai sai ta manta da duk wani alƙawari ta ci gaba da kukanta kawai shike wanda a a a kuma yana dawo da azaba kamar yadda muka muka ji zuwa ga mai yin mamacin sannan kuma ita ma da take yi ga azabar da ke jiranta idan bata tuba ba idan Allah bai ji tausayin ta yi mata rahama ba sannan kuma baya ga haka ga yiwuwar cewa abin da take faɗa a cikin kukan zai iya dawo mata da wani shi'umci a rayuwarta Allah ubangiji ya tsare mu wa hadhihi al ahadith wa ghayruha wa ghayruha fi sihahi wannan yace waɗannan hadisan da wasunsu waɗanda ke cikin ingantattun hadisai ولهذا عظم نهي العلماء أما ابتدع فيها مثل درب مثل درب بالدفوف don haka malamai suka girmama hanin da suka dinga yi akan abin da aka kirkiro na bid'a aka sanya a cikin jana'iza mislu darbi biddufufi kaman buga ganga a wurin jana'iza wanda kiristoci suke yi da su da ɗan uwansu 'yan shi'a musulmi na kwarai ba sa yin wannan har yanzu duk da yake an samu zamun nan da musulmai suke kuma har yanzu akwai a wasu garuruwa musamman inda abin nan boko yayi yawa ko aka biye ma turawa da yawa inda idan mutum an mushi rasuwa ba wai yadda kaga ana yi a nan kasashenmu za a fara sanarwa ana neman ‘yan uwa da abokan arziki da makwabta duka su halarta kuma mutane za su halarta su zo kowa kuma yana yi ne da nufin neman lada babu wanda yake tunanin wani abu na duniya wanda zai taimaka wajen haka kabari ko yin wanka ko ɗaukan gawa a saka ta a mota ko wanda zai kawo mota shi a kori kura ɗauka zuwa makabarta a ɗabi'ar mu zamantakewa irin tamu ta nan musulmi hausawa najeriya ko makamantansu za ka ga babu wanda yake jira a bashi kuɗi babu to amma a wasu ƙasashen kamfanoni ake buɗewa wanda suke aikin jana'iza za ka je ka rijista ma kamfani kamfanin jana'iza ne kana da clients kana da kostomomi kana da abokan harka zaka da zaran an yi mutuwa kawai za su kira ka da masu yi rijista a matsayinsu na ma'aikata ko a matsayinsu na kamfani suna ajiye kuɗin jana'izarsu haka suke idan aka zo wannan kamfanin zai take oba komai kuma ƴan uwa mace kawai idan ku zo ku tsaya kuna kallo suna da wurin wanka suna da wurin sitira suna da teloli masu ɗinka likafani suna da limamai masu yin sallah in sallah kuke so suna da fastoci masu yin addu'a duka komai sai dai ku kalla da haka za su yi muku duka waɗannan abubuwa sai abu ya jirkice zama ceremonial za su sa kiɗa za su yi kaza za a zo a yi wani kwalliya na musamman za a yi anko za a yi kaza za a yi kaza tun ana yin shi a natse ha abu ya lalace a ƙasashen musulmai misali irin indiya irin ƙasashen gabas ta tsakiya irin su suriya da makamantansu su lebanon da ana yin irin wannan abu haka ƙasashen nan nan na afirka irin morocco tunisia da ire-irensu akwai ire-iren waɗannan kamfanoni ballantana kuma sauran ƙasashen da ba ma na larabawa ko musulmi zalla ba irin kasashen na francophone da suke afirka ko kasashen da suke latin america ko ina ana yin wannan al'adu wanda al'adu ne na turawa asla su ne za ka gama albani ya ta magana a kan irin wannan bidiyoyin a ƙarshen a hakamul jana'iz wanda sai ka ji wata ba kama taɓa jin labarinta ba saboda ba a yin su a nan hatta matsalar ɗaukar gawa a mota da shekul albani ya ta magana ba irin wannan ɗaukar gawa a mota yake faɗa ba da mutane suke ta kawo iskaliya a kai ba irin wannan da ake a ƙasashen mai yake faɗi ba su can daban ne wanda ake za a sa mota ne tana tafiya a hankali wasu na gaba wasu na baya ana tafiya da fareti na slow motion ana tafiya a hankali ana kiɗa ana kaɗa bangul da band to shi ne wanda yake bid'a irin da kirista jana'iza sun ɗauke ta muhimmin buki kamar bikin haihuwa ko bikin suna ko bikin naɗin sarauta ko makamantansu to irin wannan malamai sun tsananta wajen hani game da shi wanda yake maka nuni zuwa ga cewa al'adar tsohuwa ce musamman a ƙasar suriya inda ibn tamiya yake magana domin ƙasa ce wadda take akwai kiristoci da ɗaɗɗin kiristoci a ƙasa wanda tun kafin zuwa musulunci akwai kiristanci a wajen da haka al'adunsu sun cakuɗe da na sauran mutane waɗanda ba su ba musulmai da larabawa da sauransu zaka kuma musamman samuwan sarakuna waɗanda ba larabawa ba tun daga daula ta ayyubiya da daula ta mamalik da ire-irensu waɗanda ba larabawa ba ne sun ci shigar da al'adunsu zuwa cikin daular musulunci a al'adunsu ana yi ma manya jana'iza ta musamman iramin da ake ce misali national burial to idan mutum babba ne kamar wani kwamanda ne ko wani babban ma'aikacin gwamnati ne ko minista ko halifa idan ya rasu to jana'ida shi ta musamman ne to ana nan tun ana yi waɗannan mutane na musamman jana'ida ta musamman sai kuma abin ya yaɗu ya shiga cikin sauran mutane tun yana kan at-tabaqal ulya wato abin nan class na sama na mutane har ya fara gangarowa yadda dai kasa abubuwa suna yin naso suna yin naso har su gangaro zuwa ga talakawa idan ka duba da can irin wannan banɗaki da ake na yan gayu mai kwalabe da sauransu ai ai sai gwamnati take yin shi ko da masu kuɗi da sauran manyan attajirai da irin wannan tayar da ake sakawa da duk talaka ba ruwan shi da wannan amma ana nan ana nan yanzu kowa shi ma zai gida dole irin wannan yake an dina yin mafit latrin yanzu gaba ɗaya ma irin masai da ake na gargajiya wanda ake tonawa a rufe an dina yi ya gangaro abin har zuwa ga talakawa ba haka bane da da da shinkafa din nan da aka ce ana shigo da ta da ai talaka ma baya cin ta da baka ganin ta sai dai a kanti talaka da ma can shinkafa gargajiya yake ci amma yanzu an waye gari shi ma kan shi ya waye shi ma baya son ta gargajiya ba haka bane to irin wannan dabi'a ce sai ta gangaro ta gangaro har zuwa cikin talakawa sai ta yaro da haka sai zama aiki akan malamai suka yi ta abin nan yaƙi da abin suna suna nuni zuwa ga barnar da ke cikinsa malam ya ce wa nahu zalika wa ra'au taqdi ad-diffi fil janazati kama nassa alaihi ahmad wa ghayru malamai suka cewa suka ce lalle wajibi ne a kawar da ganga daga wurin da ake jana'iza kamar da Imam Ahmad ibn Hanbal da wani suka faɗa karara bi khilafi ad-diffi fil urs fa inna zalika mashru' sabanin kada ganga kada dindufa a wurin bikin aure a wurin angwancewa to wannan shi shari'a ta ba da dama ana iya kadawa a wurin da ake biki wajen daurin aure ko kai amarya ko taron biki babu laifi in an ga akwai bukata musamman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mutanen Madina mutane ne masu san annashuwa idan mutanen wurin sa da wannan san annashuwan suka ga suna so su yi to ya kamata a bar su su dana musamman mata da yara kamar yadda muka ji a baya cewa waɗanda su a ɗabi'a halittar su ba sa iya tsayawa mustaqimi kawai su tsaya akan akan abin da ake yake shine shari'a ba sa iya tsayawa dole sai suna dan taka shoulder haka suna dan dawowa to sai a bar su su yi wannan a sa'an da shari'a ta ce a basu bisa gwargwadon abin da shari'a ta ce a basu wallahu ala malam ya ce wa an malki talu to bayan da muka ji wannan ta fuskar mai da martani da ya yi akan waccan magana da ƙarin haske akan me yasa aka hana yin kuka ko ihu a wajen jana'iza ya ce wa an malki talu fa sunnatu aidan fihi khabdu saut shi ma haka jihadi wurin yaƙi abinda sunna ta zo da shi shine shi ma a ainihin wato yi ƙasa da murya wani haza ƙala himas bin qais ibn khalid wani wani mutum daga cikin waɗanda suke a lokacin kafirai ne kuma suna tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matar shi ta ganshi yana ta yana ta wasa wuka da ta kubban shi tace wai me zaka yi ne sai ce wannan za mu kashe sahabbai ne za mu kashe mutanen annabi muhammadu ne ya ce mashi to amma dai labarin da na ji na waɗannan mutanen gaskiya ba za ka yi yaƙi da su ba da ka yi zaman ka a gida kawai da ya fi maka duk da haka bai ji ba sai ya fita ya je gun wannan yaƙi to sai gashi ya dawo a guje yana haƙi shine ya gudu sai mata shi take tambayar shi me ya faru kai da kace za ku je ku kashe su shine gashi tun kafin a je ko ina ka ruga a guje shine sai yake mata wannan waƙa yana cewa إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر إكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل سائد وجمجمة دربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيب خلفنا وهمهمة لن تنتقي في اللؤم أدنى كلمة yana hakiki wannan waka yana cewa innaki wallahi ke lau shahidti yawmal khandama dan baki je wurin yakin bane wani wani yaki da ake ce mishi yawmul khandama wani karamin yaki ne haka da aka yi in farra safwan wa farra ikrima da kin ga yanda safwan safwan dan umayya da ikrimatu dan abu jahal waɗannan manyan jarumai cikin kafirai a lokacin da kin ga yadda aka yi suka ruga da gudu wa abu yazid qa'imul kalmutama shi ko abu yazid ma ya ya tsaya a wuri guda ne kaman wani kutattare ya kasa motsawa saboda firgici wastaqbalathum bisyufil muslima da kin ga yadda musulmai suka fuskanto waɗannan kafirai da takubba ya tsana kullu sa'idin wa jumjuma suna yanke duk wata gaba da duk wata kwakwalwa wato suna saran kai da gabobi darban da sara fala yusma'u illa gamgama baki jin komai sai haniniyan abin nan dawakan su lahum nahibun khalfana wa hamhama suna su kwana a bayan mu mun ruga da gudu sun biyo bayan mu wa hamhama da kuma ainihin magana ƙasa-ƙasa shine ashahid suna ta wato takbiri da salati amma ƙasa-ƙasa ba wai suna daga murya suna ihu ba lan tantuki fil lu'mi adna kalma ba za ki ba za ki tsaya kina zagi na ko kina rena ni ko kina zargi na ba ko kalma ɗaya ba za ki faɗa ba kina faɗan wannan ne saboda biki ga abin da ya faru da kin gani ke ma da guduwa za ki kina ya ji ya cika mata baki ya kasa komai asalin labarin yana na a cikin littafin sira ta ibn hisham da ainihin wato littafin imta'ul asma na al-hafiz al-maqrizi da yace wa hadhihi ad-daqadiq wal abwaq allati tushbihu qarna yahudi wa naqus an-nasara yace waɗannan ad-daqadiq wato abin nan a iface iface ihu da ake moral da ake ifantawa wal abwaq da kuma bangul wannan sarewa ko abun hurawa din wanda allati tushbihu qarnal yahudi wa naqusun nasara wanda suke bada sauti da yayi kama da kaho irin na yahudawa da kuma abun busa naqusu na na na na kirista wato abin nan kararrawa na kirista ko kaho na yahudawa waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi amfani da ɗayan su wajen kiran mutane zuwa ga sallah ba لم تكن تعرف على أحد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين irin wannan abun ba a san shi ba a zamanin al-khulafa'ur rashidun radiyallahu anhum ajma'in da kuma na bayan su daga cikin halifofi wato amfani da su ko dai a wajen yaki ko a wajen wani taro wanda daga baya an zo ana yi mun ji a baya ya faɗa yadda abin ya zo ya faru shine cewa kamar da muka ambata sojojin musulmai suka waye gari galibin su ba larabawa bane farisawa ne da turkawa to sai ya zam a cikin al'adar su a yarurrukan su da kabilun su da al'ummar su suna amfani da wannan salam wajen yaƙe-yaƙen su tun daga salo irin na fareti da irin kiɗa ko moral da ake yi ma sojoji da ihu da suke idan suna atisaye irin da kaga kaman lukurut masu koyan masu koyan aikin soja suna yi inda suke ko wani aiki ire-iren wannan inda suke tafi zaka ji suna iface-iface ana musu kaɗe-kaɗe suna raye-raye suna babu babu alaman natsuwa ko dattaku a cikin abin da suke wani lokaci ma suna faɗan kalmomi na fasikanci ko barna to wannan abun ba daidai bane shine abin da ake cewa ba wai kawai tunda ana cikin moral ko shi kana saki jiki duk abin da aka dama a yi ba abin da yake cewa kenan ko da a wurin yaƙi ne ba daidai ba ne balantana kuma a ce ya zama ibada a zo ana yin shi a wurin addini a kawo shi masallaci har kuma a ce ma wai akwai lada har aka tike aka ce ya mafi ƙwar'ani lada kamar yadda muka ji a baya Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa inna ma hadatha fi zanni min jihati ba'di mulukil mashriq min ahli farisa kaji ma yana maimaita magana yace ina tsammanin wannan irin kiɗa da murya da sarewa irin na kafirai yahuda nasara wanda aka kawo shi cikin gidan musulunci ina tsammanin sun faru ne sakamakon wasu sarakuna cikin sarakunan gabas wanda suke farisawa ne fa innahum ahdathu fi ahwali al-imarati wal qitali umuran kathira sarakuna wanda suke farisawa sun kawo fitin sun kawo bid'o'i iri daban-daban a cikin gwamnatocin musulunci daga cikin abin da yake na al'adunsu ibtida'an daga zamanin banul abbas a lokacin da suka fara samun ƙarfi a cikin gwamnatocin su farisawa tun daga kasancewar su ministoci da manyan akantoci da jami'an gwamnati da kwamandojin yaƙi to sai zama suna shigowa da nasu al'adun suna shigowa da su a hankali har aka wayi gari gwamnati ta zama tasu gwamnati irin ta asalajika irin ta su banu ubaidin da irin su alubawai da makamantansu duk gwamnatoci ne waɗanda suke wannan na sarakuna ne farisawa da wannan sarakuna farisawa tun daga kan tsarin fadarsu da irin sitar da suke sakawa da irin gaisuwar da ake musu da sunayen mukaman da suke rabawa mutane da irin mu'amalar da suke yi da mutane sai suka shigo da al'adun farisa da al'adun da suke ainihin wato baki a cikin musulunci ko a wurin larabawa wa am wambathat fil ardi لكل لكون ملكهم ملكهم انتشر waɗannan al'adun sai suka yaɗu a cikin duniya saboda kasancewar mulkin su ya yaɗu kamar yadda kaga misali yanzu al'adun amurkawa da dama suna yaɗuwa a cikin musulmai cikin al'ummomi daban-daban saboda yaɗuwan wato ƙarfin amerika misali a duniya hatta ingilishi yanzu mutane suna ganin in sun yi na america to sun fi zama wayayyu sun fi burgewa tunanin mutane yadda suke kallon rayuwa abinda suke so su yi komai ya kuma ana kwaikwayon abinda amurkawa suke a kai da su da sauran yan uwansu a manyan kasashe da ake ce masu powers saboda su ne suke da ƙarfi suke da faɗa aji a tattalin arzikin duniya da tsarin rayuwar da ake gudana a yanzu to haka su ma a wancan lokacin sarakunan nan na farisa sai suka samu wannan dama komai nasu ya ta yaduwa a cikin mutane to idan ya yadu kuma abin har sai yana son da za a manta asalin shi domin wasu ma waɗanda suke practicing suke suke mumarasa na wannan ɗabi'un ba su san asalin su ba kai ma dai kai ka tashi kaga ana yi ka ci gaba da yi ba su san asalin a ina aka samu shi yace hatta raba fi zalika as-saghir har ya zama kankanin yaro ya taso ya ga ana yi wa harama fi halka biyu babba kuma ya tsufa akai la ya'rifuna ghayra zalika ba san wani abu sabanin wannan ba bari yunkiruna an yatakallama ahadun bi khilafi sai za su dinga inkarin ma idan wani ya magana sabanin wannan idan aka ce abun ba kyau sai a ce ya zai a ce babu kyau yanzu ka dauki misali katin aure da ake bugawa ba wanda ya san asalin shi balantana har ya san yana da kyau ko bai da kyau haka tarbi idan ire-iren abubuwa irin waɗannan abubuwan ba wanda ya san asalinsu haka irin wannan shiga da ake ta academic gown da ake sakawa an zo bukukuwan yayin ɗalibai an manta asalinsu da haka kowa ma sakawa yake kowa ma baya jin cewa akwai wata matsala wanda ya ya ce ba kyau shine za a mashi inkari a ce dan me zaka ce ba kyau kai ka cika tsanantawa saboda an haifi mutane akai sun taso akai sun girma akai kowa nan da ya aure ba ya buga kati ba ko baka buga ba wani zai buga maka ko ka ce ba kyau za a buga halama na baba kama da aka yi shi ma an buga kati shekara arba'in hamsin baya ba haka bane to nan da ka zo ka ce ba kyau sai a ce rafu ce babu kyau tun da ake zuwa maka ake kawo carbi ana ana sadaka da shi ana kyauta da shi kafin ma a fara sayarwa tun muna ɗan mutsi mutsi wata kila kana ɗan shekara uku hudu biyar an yi wani alaji ya je maka ya zo ya dinga raba carbi a ungo ya zai a ce abin da ake kawo daga maka ba kyau ko mun gane to saboda haka an haifi mutum a ciki ya girma wanda yake babba shi ma ya tsufa akai da haka ba za a taba gane cewa babu kyau ba duk abin da zaka faɗa ko mutane ba za su yarda ba shine wannan isharar ibn tamiya yake cewa bal yunkiruna an yatakallama ahadun bi khilafi za a yi inkarin wani ya magana da sabanin haka in aka zo za a kai za a yi biki sai an yi wasu abubuwa na barna waɗanda aka saba yi wanda duk yace ba a yi sai a ce a'a tunda aka kai ma an yi ba babu kama da can idan za a kai amarya sai an mata wanka tsirara mu ma nan da muke da ƙanan shekaru mun ga wannan za a saka ta a tsakar gida a tuɓe ta daga ita sai ɗan kamfai a zo ita kan turmi ko irin kujerar nan ta sassaka sai tsofi su mata wanka daga shi ne za a wuce ta gidan miji wannan ya kaga ko ya kamata kawai mutum ya san cewa babu kyau ba sai ka san karatu ba ko amma kuma an waye gari an yarda da shi a matsayin nom kowa da ana yi ana ana yi ana ana buɗa ana fesa turare ana mata kari za ta zauna mamata na wajen kakarta na wajen dattawan anguwa da za su mata wannan wanka kaga wannan ai barna ne domin ko gawa za a ma wanka ba a so a ga tsareci balantana mai rai so wanda duk ya zo da izala suka suka ce babu kyau sai aka yi ta zagin su amma da suka tsananta cewa ba kyau shine dole suka ce ma duk wanda ya ma kafiri ne suka tsananta shi sa aka bari dole mun gane dole aka bari ba dan Allah ba ba da mutane sun gamsu ba suka bari saboda tsanani su ma izala ba sa wasa da cewa abu bai da kyau so ire-iren waɗannan suna nan da yawa jama'a a cikin al'adun mutane sun riga sun gama naso a cikin al'adun mutane ba za ka iya sanin asalin su ba sai wanda ya je ya karanto ko ya sani in ya zo ya faɗa ya ce ba kyau sai a ga shi ya cika tsanani dan me bai ce abu kaza babu kyau saboda abubuwa ne da sun yaɗu sun shiga cikin al'ummomi da yawa kowa ya saba da su kowa yana yin su da haka ya za a ce babu kyau ya ce hatta zanna ba'adun nasi anna zalika min ihdafi usmana bin affan wa laysa al-amru kadhalika har wasu mutane suka tsammanin cewa wai zamanin sayyidina usman ne aka fara amfani da wato rawar soja da yin kida a wajen jihadi da ire-iren su yace amma ba haka bane bal wala fa'alahu ammatul khulafa'u wal khulafa'i wal umara ibada usman radiyallahu anhu hasali ma sarakunan da suka bi bayan Usman daga cikin Banu Umayya da makamantansu su ma basu mai wannan ba sai da Farisawa suka fara samun fada aji a cikin daular musulunci sannan aka kai ga yin haka walakin zahara fil ummati ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama haifu qala abinda ya faru shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne cewa zai faru da wannan al'umma shine ya bayyana da annabi ya ce la ta'khudunna ma'khadha al-umami qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku dinga bin sawun al'ummomin da suka gabace ku tiki da tiki kafa da kafa qalu suka ce farisun war rumu ya manzo Allah kana nufin zamu dinga bin sawun farisa da ruma qala wa manin nasu illa haula'i to su waye mutane in ba waɗannan ba in ana maganar civilization kafin musulunci su ne suka fi kowa civilization da ya shahara farisa a gabashin duniya da rum a yammacin duniya kawai rum yanzu ka ce kawai kamar turawa fil jumla kawai kamar su kudin goro kuma in ka lura yanzu su waɗannan al'ummomin har yanzu dai su ne waɗanda ake kwaikwayo da su su ne har yanzu ake ɗaukan salon rayuwarsu da tafarkinsu da al'adunsu da sunnoninsu wanda musulunci ya yi hani sosai sosai akan akan waɗannan abubuwa ya hana ya hana yanzu misali mu ɗauki matsalar wato abin nan birthday birthday da ake idul milad bikin cewa yau wane ya cika shekara kaza a yi mishi murna da sauransu kalla kaga yadda wannan abin ya da cikin mutane kuma abin abin tsoro ne abin takaici ne duk sanda shekarun ka suka karu kamata yayi ka firgita ka tsorata ka yi kanka hisabi karatun ta nutsu ka gane yanzu misali ka kai 40 to fa ka girma ka kai 60 to fa yanzu uzuri ya kare Allah manzo Allah ya ce Allah bai da ya yanke hanzari ga duk wanda ya bashi dama ya shekara 60 kasancewa kuma shekarun sun yi kusa da sun kusantar da kai kabari fiye da jiya duk sanda ka ci wata shekara to ka rage daga cikin shekarun da aka yi a duniya kaga abin abu ne na jinjina ma na jajintawa amma ya zama abin murna yara suna yi manya suna yi yan siyasa malamai yan makaranta da jahili da kowa yanzu zai siya kek ko a sai masa a tare ana mishi murna da sauransu har wanda ma bai mishi murna ba to ya zama abokin faɗin shi ya zama abokin gaban shi wanda fa nayi birthday fa bai ce mun komai ba to sannan kuma yanzu technology ya taimaka wajen kowa yanzu an san an san ranar da za mu shi murna banki za su turo maka inshora za su turo ma ma'aikata ɗalibai sannan in kana da wani account na social media su ma za su yayata a duniya cewa yau wani yake cika shekara 61 ko 41 ko 31 har 'yan siyasa suka mai da abun wani wato wata hanya ta nuna wani bajinta idan zai buɗe wani wani mashru'i wani project da yayi ko zai bayyana wata sabuwar doka wai sai ya bari sai ranar birthday ɗinsa sannan zai bayyana wannan wannan asali maguzanci ne hatta a kiristanci ma babu shi sarakunan da farisa ɗin can su ne suke yin shi su ne ake yin bikin tunawa da ran da aka haifi manyansu kuma a asalin shi ma ba sa yi wa mutumin da yake rayu sai mutumin da ya mutu farko da haka suka fara sai mutumin da ya misali a sa'ad da ya shugabancin ya zama a sha shayin sha ya shuɗe to idan ya zama a cikin mulkin shi ya yi abubuwa na ci gaban al'umma to sai su dinga sai su mai da ranar da aka haife shi wata rana ta musamman domin suna gode ma allolinsa na maguzanci cewa a wannan ranar Allahn niyarsu ta maguzanci ta musu falala da samuwar wani wanda ya zo ya yi injazi kaza da kaza da kaza. To kaga su logically ma suna da hujja. Ma'ana sai wanda ya wani abun a zo a gari tukunna, wanda ya taimaka wa civilization ɗinsu, babban komanda ne, ko babban soja ne, ko babban masani ne, ko wani halifa ne a cikin sarakunansu kuma makamansu haka. Amma mutumin da misali a duniyan nan bai da wani injazi da yi, bai taimakawa bil adama akan komai ba bai taimaki kanshi bai taimaki addinin shi ba dan me za a dinga celebrating din shi there is no there is no justification a celebrating din mutumin da bai da wani injazi in ma har za a celebrating din domin misali ai mutum in je university ya gama ba wai yana yin celebrating bane kawai dan ya shekara hudu a university sai in dan ya bayan ya gama ya samu certificate ko ba shi ne ake musu convocation ba za a yi ma wanda aka withdraw convocation kaga ashe sai mutum ya wani injazi yana da yana da productivity kenan to amma abin ana nan ana nan kamar da wannan ya shi ma ya ci gaba da yaduwa ya ci gaba da yaduwa har ya zo kan kowane mutum yanzu yanzu ƴaƴanka kanana zaka ga mahaifiyar su za ta dinga tana maka cewa to rana kaza fa shine birthday din wani ana so a je a siyo cake a siyo kendira a zo a dauki hotuna a fara sakawa a facebook da haka mata suke da ustazansu da ƴan boko su da haka suke wanda kuma bata yi ba to danginta suna nan suna kallon ka da kai da ta cewa ba kwa san yaran nan ce ya aka ba a yi mawana badde ba kakan ne zai bugo waya daga lakwata ko ilori ko daga sakwato yana tambaya ka cewa yau fa badde din wani ya aka ba ba a yi komai ba shi zai ɗauki ɗawainiya idan ba ku iya ba su kaga abu wanda yake barna wanda bai da wani amfani ya zama muhimmi a cikin rayuwar mutane saboda ittiba'u sanana man kana qabla ku da haka dole sai an tsaya ana checkmating duk abin da mutane za su yi kamar da mai alari yake cewa wa Allah ya fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fi sai ka san hukuncin Allah abin takeici wannan badde din sai aka samu kuma malamai a zamanin suka ta goyen bayan shi musamman malaman kasar Misra da wasu ‘yan boko waɗanda suke ganin ai wannan farin ciki ne kawai ai nuna wa Allah godiya ne fatawai ba suka dinga yi a azhar da makamantansu su su su wannan wannan dan taisir din nan me sunan shi ne ma Yusuf al-Qardawi da ire-iren su suka yi ta bada fatawa akan cewa ai ba komai cewa kar a biyan masu cewa kwaikwayo da kafirai ne haramun ne waɗannan kawai masu tsanantawa ne masu hana mutane su more ne almuhim shine irin waɗannan al'adun suna nan da yawa jama'a a cikin mutane wallahi wasu su kuma da muke katun yanzu ba mu san cewa al'adu ne na kafire ba sai yau da kullum in kana nazari kana bincike sannan zaka iya gano wasu da yawa suna nan da yawa birjik jama'a sai dai kawai wanda ka sani to sai ka bari wanda baka sani ba ana fata ya zama Allah ba zai kama ka da rashin sanin ba dan yanzu misali wannan da muke magana na birthday mafi yawan mutane suna yin shi ala asas cewa halas ne kawai ba su san bai da kyau ba saboda fahimtar mutane da addini mataki-mataki ne sannan lazimta su ga abin da shari'a ta ce a yi ko kuma tambaya a kan su ji meye ba shi suka ɗauka muhimmi ba galibin tambayar da mutane za su maka yanzu sai sun gama yin abin tukuna sai an samu matsala su ce maka to mu ne muka yi kaza yanzu ya za a yi sai mutum ya rantsa ya tambaye ka ko akwai kafara akan shi sai mace ta tayi wani shaye-shayen ta jini ya rikice ta tambaye ka cewa ya za ta yi kamun ta sha ba ta tambayi kowa ba sai wani ya je ya yi wani irin saki wanda ba a san ba taɓa jin labarin irin shi ba ko wata barna wanda in aka tambaye ka ma sai ka ji kai ma baka ma taɓa jin abu irin wannan ba kwata-kwata ma ko a cikin khayal ɗinka wild imagination baka taɓa tunanin shi ba da ko sai ka ci musu ka baka sani kuma su matsa maka sai ka gaya musu yadda za su so amma kafin su yi ba sa tambaya da ka babu wanda ya tambaye ka cewa alga ta malam yau 19 ga watan kaza ina so ne mai ƴata birthday shekara ta uku ko ya halasta ba zai yi wannan ba ba wanda ya tambaye ka wannan tambayar akwai da aka taɓa wata fatawa irin wannan babu za su je su ci gaba da yin abin su baya cikin sunnar mutane a yanzu tambaya kafin su aikata abu sai in wani abu ya biyo baya sannan za su ce to yanzu ya za a yi za ka ji irin wannan da yawa a bakin mutane na tambayoyi masu sarƙaƙiya iri daban-daban alaga ta malam wallahi ni ce na yi aure amma sun da na aure ina ma da ciki za ka taɓa jama'a za ka ji wannan tambaya yanzu kuma 'ya'yanmu takwas da mijin ko 'ya'yanmu bakwai kuma bai taɓa sani cewa wancan kaza ba 'yan shi bace yanzu ya za a yi za ka ji wannan tambayar da dama a bakin mutane ma'ana an ta je tana da ciki ta yi aure akan idda kuma an haifa mishi an haifa ya mata suna ya biya mata kudin makaranta ya shekara ta talatin ita ce babban ƴan shi da duk sauran na baya waɗanda aka yi ta haifa akan waccan idda ta farko da auren to wace mata za ka bara ka wannan sai ka ce ka baka sani ba kawai saboda yanzu kuma ana zuwa da zara an ce mishi wance ba ƴarka bace to shikenan gaba ɗaya the world has come to an end ita wannan yarinyar wata za ta shiga cikin kunci da bala'in damuwa zai fara shakka akan sauran yayin ko su ma nashi ne ko ba nasu bane su kuma za su za su zama da stigma cewa ashe wasu tsoho ɗan iska ce dama duka abin zai ta degenerating into something very difficult to, to solve to wata fatawa za ka bayar a wannan ba fatawa da za ka bayar sai kawai ka ce kama baka sani ba ya fi ma zaman lafiya kawai kar ka zama part of the problem kai ma so haka yanzu mutane suke dama za su tambaye ka kullum cewa musamman ne mata ta sha wani magani ko an sa mata low plant ko wane ne jini ya rikirkici kullun jini ya zo gobe ya tafi gobe ya zo gobe ya tafi ya za ta ya za ta ke sallah kafin ta sha ba ta san cewa za a samu matsala ba ai likitocin suna gaya musu cewa duk in an sha wannan magungunan akwai matsala kuma bai sa ta sha dama bai ba ta san ta haihu sai ki dane aure ma ki san ki haihu kawai ki san a sake ki kawai shikenan shine hanyar da ba za ki haihu ba kawai a sake ki kuma ki zama abida rabi'atul adawiyya ki ta bauta kawai shike amma ana son aure ana son kwana da miji amma ko ba a son haihuwa kaga wannan ma yana daga cikin ɗabi'ar da yahudawa suka sawa mutane yanzu a hankali har ta zama normal ba abun kunya bane yanzu a juyawanci da wani da sauransu ba sa son haihuwa kaga ko da ai abun abun kunya ne a ce kin yi aure kin haihu ɗaya ko biyu shekara shida bakwai takwas ba sake haihuwa ba ya zama abun abun Allah wadare a cikin dangin miji za a ta miki gori amma yanzu uwan miji za ta saki ta kai ki asibitin da ake saka wannan abu wai don kada ku tara ma ɗanta ‘ya'ya ya kasa ci da su uwan miji take kai shirkata a je a saka wanda kuma ita da ita za ta azazala cewa ta gaji da jira ba daga jikoki bayan da ana cinye musu abinci ba a haifa musu jikoki so kaga da an canza ma'aunan an canza mutane ma'aunan rayuwa abinda judgment ɗinsu ya canza me mai kyau me mummuna to ya canza wannan duka yana daga cikin tasirin cakuɗeɗeniya da ake da al'adu na kafirai ba a bambancewa su kuma suna da agent da yawa da ke yada al'adunsu ɗinnan tun daga kan syllabus na makarantu da structure na ilimin da kuma sauran kaman media agencies da propaganda da irin abin da suke ce ma ngos ko international organizations ga suna agents iri daban-daban wanda suka kafa don su dinga bathi su dinga soka wa mutane waɗannan al'adu ga sunan sun shiga birni da ƙauye har an waye gari misali yadda mutane sun tsana haihuwa wanda duk aka mai haihuwa sai a ganshi abin tausayi ko a ganshi wawa mara wayo bai sa abin da yake ba wai zai ta haihuwa kullum tana mutane wai in ya haihu zai sha wahala wajen biyan kuɗin makaranta da kuɗin asibiti da kuɗin gidajen haya ko kaza ko kaza kullum tunanin mutane kenan ba sa yin tafa'uli da alkhairi haihuwa da Allah ya ce falala ce yake yi mutane su mai da shi bala'i su irin wannan misalan zama suna nan da yawa ba za ka iya buga su ga baki ɗaya ba Allah ubangiji ya tsare mu idan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi fa manil farisul war rum sai ya ce wa manin nasu illa ulai suwaye mazaje suwaye mutane in ba waɗannan ba kama qala fil hadith al akhari kamar da annabi yake cewa wani hadisin la tarkabanna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudzati hatta law dakhalu khujra dabbin la dakhaltumu za ku dinga bin salo da al'adan na gaba da ku hadwa al-qudzati bil qadza ka fada da ka fada hatta inda za su shiga cikin ramin damo kuma da kun shiga qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah al-yahudu wan nasara kana nufin yahud da nasara qala faman yace to suwa in muka lura a can ya ambaci sun ambaci sunayen kabilun ne nan kuma ambace su da sunayen addinan su duk dai su din ne yahud da nasara wato ta fuskar addini masu bin yahudanci da masu bin kiristanci ta fuskar kuma al'ummomin su sune dai waɗancan al'ummomin al'ummar kirista galibi sune rumawa yayin da su ma al'ummar ainihin wato farisa duk da asalinsu maguzawa ne sun zo sun shiga addinin kirista yahudawa kuma sanannun al'umma ne to waɗannan mutane su ne kamar ka ce jinsi guda hudu ta fuskar biyunsu ta fuskar al'ummomi biyu kuma ta fuskar addinai waɗanda aka ce za a yi koyi da su cikon na biyar ɗin su ne maguzawa zirya wanda shi ma ya zo a cikin wani hadisi da aka duk waɗannan nau'o'i na al'ummomin da ba musulmai ba nasoshin hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi hani akan koyi da su da biye ma al'adarsu da yin irin salon rayuwarsu wannan abubuwan duk mun karanta su da tafsilat a cikin iktida'u wakil al-hadisai ne fi sahih malam yace waɗannan hadisai guda biyu suna cikin ingantattun hadisai wannan na na ƙarshe da muka karanta din nan shi ma yana cikin bukhari kamar da na bayan ce yake أخبر أنه بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد labarin cewa a cikin wannan al'umma za a samu wanda za su kama da yahud da nasara wa yakunu fiha man yatashabbahu bi farisa wa rum kuma za a samu wanda za su kama da farisa da rum ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم ذاك aka samu wasu alamomi da wasu tsare-tsare na ajamawa suka bayyana a cikin sojojin larabawa musulmai ajamawa na minal fursi wa gairi na farisa da wasunsu hatta fil libasi wa amalin itali har a wajen uniform na sojoji da kuma ayyukan yaƙi irin dabarun yaƙin wal asma'il lati takunu li asbabil imra da sunayen mukaman da ake rabawa a ce wani staff sergeant ne ko lieutenant ne ko colonel ne ko captain ko major ne ko wane ne sunayen officers din su kansu aka birkice su daga nan musulmai ya ce wa asma'il lati ta kunu li asbabin imra da sunayen da suke da alaƙa da mukamai mithl alfadil mudafati ila dar kaman yadda suke wato lafazan da ake danganta zuwa ga ai musu idafa zuwa ga kalmar dar ka kaulihim kaman yadda zaka ce rikabu dar fash dar wa khan dar fa inna zalika fi lugati al-furd ma'ana sahibun wa hafiz in suka ce rikab dar da tash dar da khan dar waɗannan rikab da tash da khan sunayen mukamai ne wanda ake danganta su da dar kaman yace idan suka ce khan dar to suna nufin wato wanda yake mai kiyaye kaman kaman personal guard domin dar yana nufin gida ko ko abin nan shi subject din to haka ce khan asalin lafazin khan gashi yana nufin ruhi rai to mai kara rayuwar wani kaga shine kamar ABC kenan to me kun a ce Haris a faɗa da larabci sai a ce guard sai a ce khan dar khan khan dar yace fa inna zalika fi lugatil furs bi ma'ana sahib wa hatif a yaran farisa yana nufin na kusa da mutum ko mai kare shi fa idza qalu khan dar fal fal jan fi ruhi hiya ruhu fi lugati shine rai a harshen su fal jan dar bi ma'ana hafizur ruhi wa sahibur ruhi وكذلك ركاب دار أي صاحب الركاب من كل واد أبن هوا وصاحب الركاب هو الذي يسرد الفرس ويلجمه شيني وندي يكي سنيا ودوكي لنزامي يكي سامش سردي ويكون في ركاب الراكب ينتارد مهايا وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والأبدان هكذا طشت دار شيني واتو هاوس kilina kenan mai yin wanke-wanke da goge-goge da wankin tufa ta gani shine tabdil din kenan kamar da mai waka yake cewa istabdalu lafz al-faqih bi ghayrihi wa min al-ajib muhaddithuna dakatira ce sun canza sunan al-faqih aka sani a musulunci akwai al-muqri akwai al-faqih akwai al-hafiz akwai al-shaykh akwai al-imam akwai al-muhaddith shaykhul islam to duk wannan sai aka canza su istabdalu lafz al-faqih bi ghayrihi yace wa min al-ajibi abun mamaki muhaddithuna da katira malaman hadisi amma sunan su doctor doctor yace wallahi law alima al-julud bi fi'lina da a ce kakannin mu sun san wannan aikin da muke yi latanaqaluha fil majalisi nadira da ya zama abun bada labari a wurin zama a cikin kaji wani malami amma sunan shi dakta ka taba jira wannan bala'i malamin hadisi dakta malamin tafsiri dakta mu kuma da kaga abun alfahari ne a ce wani dakta ne duk inda za mu sa sunayen mu sai mun saka saboda ba mu da tawalu ba mu da tawakkali wasu laƙubba ne na coci tun daga kan abin da ake cewa masters ko baccalaureus shine ba kenan ko bsc har zuwa kan doctor din da sauransu duka laƙubba ne asalinsu na coci amma kaga su ne alƙabul ilm shine malam bakar abu zai da littafi musamman sunan shi tagribu al-alqabil ilmiya matsalar da ke cikin westernization na scholar na abin nan na educational titles tagribu al-alqabil ilmiya yanzu don Allah wada ga wannan babu kyau yadda kowa yanzu yana yana sa'ayi wara a shi ma a ce ya samu wannan mukamin hatta ƙarshen larabawan musulmai sai ka ji an ce a sheikh al'ustadu doktor ba za a tsaya da iya shek ɗin nan ko alƙari ko al'imamu ko alfiƙa ko alhujja ba sai an ƙara da wannan ba shi ne sun ci nasara a kanmu wajen wannan istibdalin istabdalu labzar faƙihi bai gairi wamin al'ajibi muhaddifuna da katira Allah shi kyauta to haka maimakon a ce wane muƙatil ne ko a ce shuja'un ne ko a ce jundiyun ne ko a ce ƙa'idun wannan su ne lafuzza na larabci ko sai a dinga samun su sunaye irin waɗannan ya ce wa kazalika bardar wa huwa sahibul ataba bardar shine kaman gateman wanda ke tsaya a bakin kofa wato a bakin kofar sarki ko wani abin nan masinjan shi wanda yake bude mutane su shiga su fita sai a ce sunan shi bardar wa huwa muwakkalu bidaril amir shine wanda yake daukar dawaine shigar da mutane gidan shugaba kal haddadi wal bawwab alladhi yamna'u min ad-dukhuli wal khuruji wa ya'dhamu fihi kamar wanda yake wato gateman wanda larabci ake ce mishi bawwab ko kuma al-haddad al-haddad anan ma'ana wanda ke kulle kofa wanda aka yi ta daga karfe shike kulle ta shike bude ta ko kuma bawwab wanda ke tsaya bakin kofa manzo Allah sallallahu alaihi shi kanshi yana da irin wannan wanda suke gadin shi wata rana ko to wannan kaga da larabci da yaran larabci sai a ce bawwab to amma sai suka zo suka canza wannan kalma suka dinga fadan abin da ba shi ba zama ko kusan cewa turawa da suka zo nan kasashenmu hatta sunayen garuruwanmu sai da suka canza su hatta spelling na sunayen sai da suka lalata misali yanzu in ka ɗauka irin fambeguwa da funtuwa da zaria da irin abin nan naija ko mina kaga mina ba a cewa minna isa suka ƙara mushi l haka funtu'a suka rubuta fambegu'a zari'a haka da suka tattanga sunayen garuruwan mutane wasu ma suka ba su sunaye sababbi waɗanda ba na da ba kai hazari ba ita kanta sunan Najeriya ai su suka rada mutane ta haka wancan garin na aka wacce kasan da muka je kwanaki din nan Mauritania to tun ma kafin mu isa Mauritania a Morocco da muka ya da zango haka muka ga sun canza musu Faransa ita kanta garin da muka yi transit Ad-Darul Bayda suka sanda mai zuwa Casablanca Casablancan nan Faransanci ne. Haka wancan suka canza mai suna zuwa Nouakchott. Sunayen garuruwan mutane duk suka canza su ga baki ɗaya. Shankid da ake cewa Shankid. Garin su a Shankidi shi suke cewa Nouakchott ɗin yanzu. Wannan ƙasar Nouakchott. Faransanci ne da ƙyar zaka iya faɗa shi ne. To hatta sunayen garuruwa haka suka canza wa mutane. Da sunayen abinci da sunayen mutane wannan abin da aka yi ma yara aka kama su aka ji aka tanda musu sunaye da addini a Kano ai ba sabo bane saboda mutane ba su san tarihi bane yana daga cikin dalilin da yasa tunda ake wa mutane tsage tribal mark da aka zo aka ce ba kyau ai ba haka nan kawai mutanen da suka fara yin shi kawai saboda mugunta ba identification ne saboda in aka riga aka mutum tribal mark ko ka sace shi za a gane ba danka bane ko kowace al'umma kowane gari kowane jinsi an san irin tribal mark din da suke ba ganin yadda har yanzu mutane suke idan suna da abu da yawa a wuri guda kamar ka je yan hatsi ko yan tikka ko masu sai da kaji wanda za su so a haɗo duka a taho kowa na da nashi makin da yake wa nashi har wajen masu wankin hula duk irin shi kowane hula da makinta da za a gane tawace ce to haka ƴaƴa da da haife sai a musu tribal mark wanda yasa din da ga wannan ce wannan bakano ne wannan badauri ne wannan ba haɗeje ne duk za a gane juna saboda koda wani ya sace dan wani ko ya bata za a iya gane cewa to dan yanki kaza ne to turawa su suka fara yin wannan su iyayen gidan waɗannan ƙananan kafiran su suka fara sace ayan mutane suna canza musu suna suna sa su a kiristanci da sauransu yanzu haka akwai mutanen da suke manya ne ƴan Najeriya yanzu wasu masu manyan farfasoshi ne wasu masu yin taya zaka ji sunansu irin na kafirai asalin su ƴaƴan musulmai aka aka tafi da su ingila ko faransa ko jamus aka mai musu da sunayensu irin na kafirai aka sasa a kiristanci ai ba saba abu bane da ake ta kururuwa din nan akai dama an dade ana yi saboda kai babu da structure na tsaro ne wanda yake mai kyau zaka iya daukan yaro ka tafi da shi inda kake so ka tafi da shi in an ganka ba za a tambaye ka ina ka samu shi ba ba wanda ya tambaye ka inda zaka dauki yaro da ka kama hanya da shi ko kuka yake ba wanda ya tambaye ka da yake za a dauka kawai yaro ne mai kiriniya baya son ya je makaranta ne ko bai san a kai shi islamiya ko kuma kana so ka kai shi da aka haka sace shi so da aka sai mun zama very vigilant very vigilant ya kamata mutane su zama game da ƴaƴansu da da duk yaran da ke surrounding a angoni almuhimmu shine suna canza waɗannan sunayen ne domin amsu ma'alimin din wa sha'irihi dan kawar da abubuwan da suke da alaka da addini ko abubuwan da suke da alaka da sha'air na addini yace haka kuma wa kadhalika yaquluna jamdar silahdar jokan jar jokan dar bandak dar dora dar khazan dar wa ista dar wa sahibu thiyab alladhi yahfazu thiyaba wa ma yata'allaqu bidhalika wa sahibu silahi aljokan wal bandak wad dahi وخزانة المال والاستنادة وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك duk wannan yaren farisa ne tun daga jamdar jamdar da kuma silahdar haka ce jamdar shine wato mai kula da cikin gida silahdar shine mai kula da gidan aje makamai wato wanda ke kula da inda ake aje abin nan makamai na gwamnati wajokan eh amori na'am wajokan da shine wato wanda yake kula shi kuma da kiyaye kamar da ya ambata anan wanda yake kiyaye tufafi ko wa bandak da wanda ke kula da aje bindigogi ko gyaran su wa dodar wa khazandar wastadar yace li sahibi thiyabi alladhi yahfazu thiyaba in aka ce khazandar wato me wanda yake kiyaye khazana sto wanda yake kiyaye tufa wa mai ta'allaqu bidalika wal sahibi silahi da kuma wanda ke kula da da makamai wal jukan wal bandakdar wa khazanatul mali wal istidana su kuma wanda sune masu kula da wurin aje kudade ko wurin aje takardu sune ake ce musu jokan da bandakdar wa hiya tasarrufu fi ikhrajil mali wa sarfihi shine wanda yake kula da fitar da kudade da jujjuya su fi ma yuhtaju ilayhi min at-ta'ami wal libas wa ghayr zalika kaman kama a ce minista na interior kenan ko kuma kaman to so ne suke kula da gidan shugaban kasa ko gidan gwamna da shige da ficen abinci da sauransu to duk waɗannan sunayen sun shigo an canza sunayen mukamin da ake amfani da sunan musulmai na larabawa aka canza aka saka waɗannan a dai lokacin da aka samu cewa farisawa su suke da nufuzi wa ya ta'adda zalika ila wulatul ta'ami wa sharabi wannan ya tsallaka kuma zuwa ga masu bada abinci masu kula da abinci da abin sha fa yakuna suka sun ce maraqdar ai sahibul maraqa wanda ke kula da abin sha kuma ya ta'allaqu biha wa maraq shine abin sha ta fuskar kaman su farfesu da makamantansu wa sharab dar da kuma abin sha kamar su ruwa da zobo da juice da kunu li sahibi sharab wa yaquluna mahman dar ay sahibul himam wanda ke kula da muhimman ayyuka kama yaquluna mahman khana ay baitul muhim wal muhimma gidan da ake aje muhimman takardu ko muhimman bayanai wa huwa fi lokacin abbai wato kaman guest house ay baitul idafa gidan aje baki shi suke ce mishi mahman khana wa sahibu diyafa shi kuma wanda yake aikin sai a ce mishi wato shine abin nan kenan mai kula da baki wa mahman dar a limisli rasulin yaruddu alal imam alal amir mahman dar shi kuma shine kaman wato sakatare wanda ke rubuta wasiƙa a madadin wato shugaban wal uyun alladhina hum aljawasis da kuma illaqiyan asiri wa nahu zalika da makamantan wannan mimman yuttakhadhu lahu biyafa wanda ake bashi wurin zama wajadu lahu minhu akhbar wa kutub wanda ake samun littafai da takardu a wurin shi wayi uta zalika wanda duk takardu sun shigo suna zuwa gurin shi kamar a ce sakatare kenan da makamancin wannan to duk suka canza sunayen gabaki daya kamar yadda misali yanzu kan da misali wanzami shi suka mai da shi doctor shine doctor ko sarki kuma suka mai da shi suka ce sunan shi gwamna suka kwace mukamin da kuma suka ba gwamna jakadiya shine sakatare wanda yake masarki jakadiya sai suka kwace suka ce sunan shi SSG sakataren gwamnati haka abin nan sarkin gida shi suka kwace suka ce to ya zama shine personal assistant da ake cewa ko to duk irin wannan ne suka ta canza makaman da sunayen da muhimmancin makaman fa innal alifa wan nuna fi lugatihim jam'un da mun su a yaran su alif da zaka ana cewa mahman a ƙara alif da nun a ƙarshe to a yarensu shine alamar da ake gane abu kaza jam'i ne kama ya na kamar da suke cewa musliman wa faqihan suna nufin muslimuna faqihuna ba muslimai guda biyu suke nufi ba wa aliman ai muslimuna wa fuqaha'un wa ulama wato suka ce musliman suna nufin jam'i faqihan suna nufin jam'i aliman suna nufin jam'i wa nahu zalika qawluhu haka kuma da suke cewa firash khan firash khana ai baitul فرس والفراش يسمونه باللبن العربي ويقولون زرد خانا أي بيت الزرد سكن شيء فراش خانا واتو جدا الفرس idan suka sukan sukan saka mishi dugoyen kuma firash maimakon furs din yusammunahu bil labz al arabi suna juya shi da larabci domin da sinun da shin za ga yarruka da dama suna canza sinun zuwa shin ko shinin zuwa sinin saboda dangantakarsu in ka kalla da kyau misali kamar yaren yarbanci yana canza abinda watakila ba haushe ko fulace ke cewa shi shi kuma sai ce si abinda ake cewa si shi kuma sai ce shi hata a rubutunsu hata a rubutun da ake da abin nan wato rubutun ajami na yarbanci wanda ake da abcd in kaga sa to wannan shine a wurin su an kaga sh shine shine kamar wanda za a rubuta s kawai a a Hausa ko a Fullanci ko shi kuma wancan za a rubuta mai sh kuma ya saka s kawai haka dai to akwai wannan dangantakar tsakankanin sautuka waɗanda suke fita ta mafita ɗaya ko suke kusa da juna ana iya samun canza su kamar tsakanin ra da ja ra da ja tsakanin wasu larabawa da wasu ga da ja to haka sa da sha da makamantansu malam ya ci gaba da cewa wa hadha khasun huwa amun fil urfi yuradu bihi baitu silahi mutlaqan wa in zikira lafzu zard khassa yace wannan da suke cewa zard khana to suna nufin amori da aka faɗa wurin aje makamai gaba daya wa in zikira lafzu zard khassa in aka ambace shi kadai kama kana sahabatu yu'abbiruna an silahi bil halaqa kamar da sahabbai suke cewa makami al halaqa wal halaqatu hiya ad-duru'u al masruda min as-sam halaqa shine sulke wanda yake an an hada abin nan rin kanana kanana da yawa an hada su da jikin junan su suka bada riga wanda yake sakawa amma sai maimakon a ce shi sulken ne shi kada yake ce mu halaka sai da mahata sauran makamai su ma suna ɗaukan wannan sunan ai adduro ya ce allazi yi ƙallahu zard fa nukilatu sinu zayin sai aka mai da sinu ɗin ta zama zayin ana ce maimakon asard sai a ce azard yau ibin jami'a fa ya zama abin nan yanzu kuma abin nan linguist ya zama abin nan masanin kimiyya harshe fa nukilatu sinu zayin وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح كما العرب قالوا لك تسكي الحلقة والسلاح سيدا ما قالوا كتن الحلقة سيدا وكي سونا واتنسو ودننسو الكيان كأي وكما السلاح سورا مكامي أما أكتشي كوي الحلقة كأي yana yi ɗaukar sunan dukkanin makamai sawa'un su waɗannan ɗin ne ko kuma sauran za mu saurara anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wali hadha lamma salaha annabi sallallahu alaihi wasallama man salahu min yahudin salahum ala anna lahu alhalaqa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik